أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله وقدره من دار العظيم الحمد لله إذا مسك بكرة اللسان جواهر الرسائل kamar yadda wani dan uwayi ba da shawara sai yana da kyau a koma kamar shi daki-daki amma don dama abin da sanya ba haka muke ba saboda a ainihin muna zaben abin da zai dacewa da halinmu da irin yanayin da muke ciki ne daga cikin abubuwan da suke cikin wannan littafin amma shi ma bi daki daki din tun da mun imani da abin da ke ciki abin da ya dace da almajiran shehu to za mu kwatanta wannan umarni da abin da dan uwa ne ma mu komo daga farkon kenan markazi daki daki domin ce zamu yi wanda muka yi zamu yi mai tashi ba amma dai ya kasance haka ne za ta yi za ta kasance insha Allah saboda haka zamu karanta al-babul awwal fil wasaya babi na farko cikin wasiyoyi الرسالة الأولى من الوصايا رسالة تورقه game da wasiyoyi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin haqqa qadrihi wa miqdaril azim fa ila al akhi al habib al faqih al adib al arif muhammad mustafa bin jar sam shawe ce wannan wasika ce zuwa dan uwa wanda ke masoyi masanin sikiwo mai masanin adalci kuma al arif mai hankali muhammad mustafa ibn jam sam shine suna muhammad mustapha dan jam sam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cewa ya fara wannan wasiƙa da sallama yace yalihi ilamu bi an qad atani rasuluka wa qaftu ala maktubika wa farihtu yace yana bibiyan wannan abin da ya gabata na daga basmala da amdala da salsala da sallama sanarwa abin da ke jibe wannan su ne sanarwa cewa hakika wanda manzanka wanda ka turo ya kawo mini aiko mini ya zo da min da wasikan nan ya zo mini hakika ya zo kuma na tsaya na wakaftu ala maktubika na tsaya akan abin rubuta ka abin da ke yi da wakaftu nan ba wai tsaya ta tsayuwa ba mana na karanta shi na karanta abin da ka rubuto wa faritu bi kuma na farin ciki da shi wa inni astawdi'uka Allahu allazi ko astawdi'uka Allah allazi la tatihu wa da'ihu ina ni ko shi in shi wuce ina bayar da ajiya ta kulawa da kai wa Allah tabaraka ta'ala wanda shi ko wadayu abubuwan da aka bashi ajiya da abubuwan da aka ba da abin da ka ba Allah ajiya to wannan la tadi'u ba sa tozarta za a same su kamar yadda ka bar barbara ma dai da za ka samu shi yadda ka bar abu saboda haka mutum zai yana cikin sunna mutum zai ko bara za ka yi ka ce ma iyalanka da wanda kake ban tsohon kwana a staudi uku Allah Allah da zai lafi yau rayu ana kai wannan da yana ba da ashiyin ku ga Allah Allah da abu wanda ya wannan zai zai a tarra abin da ya bari ga cikin kama cikin kamala din da ke so a kamar da ke so insha Allah wa wasika bi ta'alluq al-qalb billahi kuma ina yi maka wasiya da rata zuciya da Allah isair harakatika wa sakanatika cikin baki daya motsinka da rashin motsinka fakun lillahi ka kasance na Allah man kana lillahi kana Allah lahu duk wanda ya kasance wani Allah to Allah zai taimake shi ma'ana Allah zai kasance na shi ana nin Allah zai taimake shi ko na hali وأخرج جميع الخلق من معاملتك للحق kuma ka fitar da baki ɗayan halitta a cikin mu'amalarka da kake da gaskiya ma'ana da Allah wa nafsuka min jumlatil khalqi kuma kar ka manta kanka ma tana cikin jumla ta halitta tana cikin tari na halitta baki ɗaya da aka ce ka mantar su ko ka fitar da su cikin mu'amalarka da Allah tabaraka ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun ka faɗi Allah ka ce Allah kuma ya so sai ka bar duk sauran halitta su ta kutsawa suke abin da suke kutsa suna masu wasa kai dai ka kama Allah ba zancen wasa kar alimtu anna Allah ja'ala al-ishtighara kar alimta a hakika yace kai sani cewa ke ce ma almajirin nasu da yake ruta mai sika kai sani cewa Allah ja'ala al-ishtighara bi ghairihi khawdan wa la'ibanka Allah ya sanya shagaltuwa da waninsa ba da shi ba wani kotsawa ne da wasa shigartuwa da wani Allah a ko da mana za ka iya shigartuwa misali da abokinka da iyalanka da sauran mutane ya kasance ba wai wani Allah ya kai ka shigartu da shi ba in har za ka mai da shigartuwan nan taka da su irin yadda Allah ke so ya rashi mana cikin lamarinka baki daya ka tafiyar da lamarinka kawai Allah ne gabanka Allah ya Allah ya ce misali amma iyali ka masu ya Allah ya ce a yi zamana da abokan zama ka zamana da su haka saboda Allah to wannan ba ka shagaltu da zuwa ne ba ka shagaltu da Allah ne wanda ya kun laka shekhani kuma lalle ya kasance kana da shehi guda biyu shekuka fi zahiri shehinka a zahiri ish'alhul kitabu sunna ka sanya shine littafin Allah alqur'ani wa sunna da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sune sune shehun ka na zahiri wa shaykhuka fil batini shaykhuna Ahmad Tijani kuma shehin ka a batini shine shehin mu shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu kudai sirru Allah kara mai yarda wa huwa ma'aka da'iman shi ko shehin Tijani radiyallahu ta'ala anhu ka sani yana tare da kai da'iman har kullum falwasa'ilu wasa'ilu faqat su tsanin naka ma'ana kai da ka karbi darika wani ya baka darika ba shi kujani ya tayano ba shi ma wani ya bashi wa shi ma wani ya bashi to wa'annan duka har ya zuwa tafiya tijani da sunan su tsani duka tsani ne ma'ana kamar kai ne kake son hawa sama to hawa sama ba ta yi wa sai an nemo tsani wanda wani wuri ake ce mata kwaranga eh sullam wani wata abin da zaka tattaka wa kawo ta wannan suna shi tsani kai inda kake so ka hau in gayar ita ce shi ne shehinka to suwan duka tsani ne tsakanin karshewa amma da shewanka a hakika shi ne shehu tujan da tsanan to ka rike wannan su sauran kawai tsanin nuka ne kamar da shewani ko tsanin nuka ne tun da baka mutum ba ya je da kanshi ba sai ta wannan to ya fi ta wajensu wal muradu ma qultuhu lak amma abin nihin abin neman shi ne abin da ya dama mana shi wata jandi waktum sirraka kuma ka ɓoye sirrinka ba a san mutum da bayyana sirri abin da ke zai shi sirri sunan shi sirri kuma abin da ya dacewa da shi sai asirtawa ba ba wai abin da ya dacewa da wanda abin da ke ɓoyewa shi ne a ɓoye shi abin da wanda ke na bayyana kuma shi wani bayyana shi ne ya dace da shi karamin misali sallah ne akwai salloli yin nan akwai wanda ake bayyana akwai wanda ba a bayyana karatunsu to kawai haka nan dai kai ana koye karatun sallah azhar sai ka bayyana to mutum ya ka dangamo bai da sallah to haka nan shi ma da abin da yake abu na na sirri ne to a bar shi a sirrin shi ba wai kana nuna ma mutane kai sai ka nuna ma mutane kai ka sani ba a'a kamar yadda zai bayani zai biyo gaba wata wadfin ma aulaka Allah bihi min sirri rububiyyati hatta yuzhiraka Allah ka boye wadfin ka binne ma ma aulaka Allah bihi abinda Allah ya ma kyauta da shi min sirri rububiyyati daga sirri na ubangizantakarsa wato sirrin da Allah ya baka sirri na Allah to ka boye hatta yuzhiraka Allah har sai Allah ya bayyana ka in kai kanka ma Allah ya bayyana ka ba ruwanka da kai abin da ka nuna mutane ni wani ne ga abin da nake daga abin da nake ciki a fa inna man tasaddara lil mashiyakhati qabla wujudi al izni min Allah ya dayya dinahu wa dunya don bai kawa kanshi dan shewunta kawai ya kawa kan shishe ya dora kan shishe qabla wujudi al izni min Allah tun gabanin ya samu izini daga Allah to wannan mutumin dayya dinahu ya tozartar da addininsa wa duniyahu da duniyarsa duk baki daya lalata su wafta za baina abna iyasi kuma ya kunyanta ko ya kumyata tsakanin waɗanda suke ‘ya'yan jinsinsa ma'ana cikin danginsa cikin mutanensa zai kumyata wa in azharaka Allahu fala mani li ata'i in ko Allah ne ya bayyana ka to wannan babu mai hani ga baiwan Allah walakin sai dai hubbu zuhuri qabla ibanihi yaqta'u zuhur shi san bayyana gabanin lokacinsa ya ta'u zuhura yana yana yanke baya ya ta'u zuhur nan yana so za a ce a zuhur kin wannan na biyu jam'i na zahar jam'i na zahar a ce zuhur koko shi dai hubu zuhur kin san bayyana gabanin lokacin shi yana yanke bayyana in kana so ka bayyana zai ko baka bayyana a cikin wannan biyu kina ya ka ɗauki shi a fuskan zuhuri ne kana neman bayyana in so kake kai san ka bayyana kan kake Allah bai yi lokacin ya bayyana ka ba to baka bayyana ba ko ko bayyanan in ka ce za ka bayyana ka bayyana kanka musamman wannan makamin mai hadari na shiwanta to za ka yanke bayan ka ne za ka ja wa kanka shi da baya ya yanke nan asara ta samu hallaka ta zu Allah ya shi a yace lima fi min hawdin nafs saboda abin da ke cikin shi shi san bayyana kan nan na daga wani rabu na nafsu ita ko innan nafsa al'amaratun bisu ita wannan nafsun nan kullum horo take kawai da aikata aikin asha to in kana biya ta abin da ranka ke so kin nan cikin komai to mutum ya ba hanya kenan ta halaka fa in akhfaka Allah fa la khafa'u khairul lak in Allah ya boye ka to ka sani cewa wannan boyen shine ya zama alheri a gare ka wa in azharaka fa huwa khairul lak in ko ya bayyana ka to wannan bayyana shine alheri gare ka la turid illa ma aradallah kar ka yi nufi kar ka nemi shi abin da Allah ya nufi kar ka yi nufin wani abu abin da Allah ya yi nufi faman arada zuhura duk wanda ke neman zuhuri duk wanda ke nihin bayyana fa huwa abdu zuhuri wanda shi kawai kai cikin aikin ka kawai kai dai so kake a ganka so kake ka bayyana su to wannan mutum ya zama bawan bayyana kake ba bawan Allah ba wa man arada al khafa fa huwa abdu khafa kuma shi wanda ke ta boyo kana ta boyo kai sai ka boye kanka ko ni kana ta boyewa ko ni kana ta boyewa kai ma to shi ma mutumin ya zama abdul khafa'i bayan bawan boyo wa man lam yurid illa ma arada Allah fa huwa abdullahi hakan wanda shi bai yi nihin ko yi mace abin da Allah ya ni da wannan shi ne bawan Allah na gaskiya fal arifu man taraka muradatihi li muradil haqqi shi arifi shine wanda ya bar ababen nihinsa ga abin da Allah yake nihin kawai ka bari ka yi yadda Allah ya yi da ka yi haka ne. Wa kullum hadi shawai ce ka yi dama hadi inni azintu lahu fi an yulaki naka sirrin ziyara cewa ni na yi mai izini ya lakanta ma sirrin ziyara wa huwa salisul asrari shine na ukun asraru wanda ake kenan cikin tarbiyya wa fi rasul khas bi muqami shaykh radiyallahu anhu cikin shi akwai suna wanda ke keɓantacce daga makamin shirta yanar Allah ta wuta gare shi. Wasallim minni alal khalifa Habibullahi Shak, kuma kai kai gaisuwa da gare zuwa khalifa mai suna Habibullahi Shak, wa inni atlubu min du'a as-salih kuma kai shehu da tawadu irin yanda saba shi kuma ka ce kuma ni ina neman addu'a ta gari daga wurinsa. Wassalamu. shirya cika wannan wasika da sallama to ka taba ibrahim bin hajji abdullahi tijani a alif wasu suniya wa samaniya wa arba'in wannan shehu ibrahim yasir allah ta anu dan alhaji abdullahi a tibatijani ya rubuta shi ya rubuta wannan wasika kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas hijiriya wannan faida a kusa kenan a ranar laraba haka aka rubuta wannan wasiƙa to Allah samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa kulli kawana khatim lima سبق ناصر لك بلاك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آدي قدر الجهر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين